إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا لما سبق في موضوع التحذير من الغفلة لما ذكرت لكم في الخطبة الماضية وفي صحيح الترغيب والترهيب عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون فقال أكثروا من ذكر هذه اللذات أحسبه قال فإنه ما ذكره أحد في ديك من العيش إلا وسعه ولا في ساعة إلا ضيقه عليه وفي رواية لابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أب أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأقياس أيها الإخوة الكرام من منا من ينفرد في ليل أو نهار ويتفكر في خروجه من الدنيا أيخرج سعيدا أم شقيا وقال سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وفي آية أخرى إلى ربك يوم المساق وقال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك أمين رب العالمين أنوا مسلمين ci gaba da bayani cikin abin da ya gabata na faɗakarwa ko tsoratarwa game da gafala yan uwa wannan al'amari abu ne wanda yake shine hanyar tsira ko rabauta ga mai imani da shiga kyakkyawar rayuwa ka rayu cikin nutsuwa baka damuwa in ka san da haka don abu ne wanda rishin mana yi gafala ga matsayinka ko alaƙarka da rayuwar duniya rishin sanin haka ke kawo maka damuwa da matsaloli wani rayuwa da haka zama to kan seti na sanin alƙiblarka da inda ka sa gaba cikin wata ruwaya cikin sai ta gibar tarhib ɗaya da cikin sabi an anas bin malik ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ta wani majalisi suna zamne ana kyakyata dariya ana dariya ana kyakyata dariya sai ganin an san abin da yake kaka na akwai mantuwa wanda a yau muhammada za a je a biya kuɗi a yi taro a shiga wajen a yi dariya komedi ne mai wasan dariya ne ko shi ne jin daɗin a takaice annabi da ya gansa a wannan halin yake masu wata nasiha cewa a kathiru min zikir hadimin lazat kenan rashin wanta abu ita ku yawaita tuna mai yanke daɗi ku yawaita kaca a kathiru ba ta zukuru ta a kathiru ku yawaita tuna mai yanke daɗi ita ce mutuwa kwasanta ya ce ku yawaita tuna wannan mai yanke daɗi ya ce ina gama iya ce musu domin ita tuna mutuwa ya ce ba wanda zai tuna mutuwa cikin kumci ne yake na rayuwa duk matsala da yake ciki in ya tuna mutuwa ya ga ashe abu ne mai sauki he damuwa ta kauce mishi ya ce haka in cikin wadata ta sashi ɗagawa da mantawa in ya da wannan daɗin wa ƙarewa yake ya ga ya komo kan hankalin shi wannan shi kan shi ta ce musu suka yawan tuna ta tana ba tana sa mutum seti tana irin wannan halin wata ruwa ta ibn umar yake bada labarin cewa wani ya zo cikin sahabbai yake mamman mazala tambaya ya rasulallah a cikin masu imani wane ne yahi da kun halin sahabbai suna tambaya yan aiki ne yan kaula imine ne ya sa taɓa abin da yahi a cikin masu imani waye hiyayensu sai ce wanda ya kowa hali na gari hali na gari an san shi da a hausa an san dai duk bangaren rayuwa ba shi da matsala da kowa hema alkhairi wannan shi he kowa a cikin masu imani sai sake tambaya cewa a masu imani wane ne ya he kowa wayo akais waye a masu imani waye kowa wayo shi ne mana mai hankalin wayo sai ce wanda ya hisu yawan tuna mutuwa ba tuna mutuwa kai ta kuka kasa yin kuma maka sari a wanda ya yi su tuna mutuwa kuma wa hasanuhum lima ba'adahu isti'dada yana yawan tuna mutuwa kuma ya yi sauran mutane tattalin abin da yake bayan mutuwa iya tuna mutuwa kina iya aiki dan bayan mutuwa yace mai wannan halin yace ula'ikal aqyas wanda ke yawan tuna mutuwa kuma yana tattalin mutuwar annabi ce wa'annan su ne masu wayo Allah samu alayinsu Allah cikin yanwa bayan haka yanwa dalilin wa'annan ababe ya kamata duk mai hankali ya tsayawa nawa yanzu ka zamana kai daya a gida ko dare ko rana ka tsaya ka zamana kurin wani abu ne da ya dace dimmi imani kai daya cikin dare idan ka keɓance da kai ɗaya inda babu hayaniya ka tsaya ka binci kanka a wani hali kake yanzu kai ne da ya kayan imani duk kawurcin da za ka mutu dole ka tuna a wani hali mutuwa za ta zo maka kana halin mutumin kwarai kana cikin aikin alkhairi ko kana matsayin mutumin banza ko cikin mugun aiki domin ba ta da lokaci ba ta da wuri sama ko ƙasa ba ta da ƙasa a ce ainihin afirka ce don talakawa ne su ana ake mutuwa an je europe ko amurka an tsira ko amurka ko europe ya shekara 200 ake mutuwa ko 150 don sun ci gaba da ƙwararrun likitoci ƙwararrun likitoci ƙwararru a can akwai can ba a mutuwa da wuri babu inda ba a yinta babu gidan da ba a yinta kuma babu inda take da a lokaci kaza ake yinta duk ci gaba ɗan adam babu wata ƙasa don ci gaba ta tsara ma kanta lokacin mutuwa kenan tunanin baka san baka yanzu taka a wani hali za ta same ka wannan shine tunanin mai hankali yan uwa Allah subhanahu wata'ala yana faɗakar da mu bayan tsawatar ta kalla na ku tsawatarwa ga jan hankalin adam ya Allah ke cewa idza balagat taraqi ana tunatar da kai ne wani abu zai same ka yace ka tuna lokacin da rai ya kawo bakin makogoro nan ma'ana ce mai rai na neman huta iza balagta taraqi waqil man raq idan kake wannan halin zaka ɗan ɗiya ne ɗan uwa ne ana neman ina da kwatar daga majalisar akai da kwatar specialist ana neman dai wani wanda zai yi maganin wannan halin da kake ciki ana gudun mutuwa man raq kuna da gaugawa a kira majar a kira da kwatar wa zanna annahu al-firaq shi wanda ke wani halin Allah ya ce shi mai abin da yake gani iya gani ya ce shi ya tabbatar daga ran nan rabuwa da duniya ce wa zanna an hulfira yan uwa shi a ran nan ya imani kurin ran nan zai koma ga Allah ne yan shi ake iyaka mai hadari ga dan adam lokacin mutuwa mai hadarin iyaka dan daga nan ne aka rihe takardu sai ya kare shi kenan daga nan sakamakon ta shiga gobe kiyama daga nan ne in na kware ne kuma hikimar Allah baiwar Allah ga bayi annabi ke ba labari cewa baka barin ta he ka san matsayinka shine na kawo aya cikin waqiya inda Allah subhanahu wataala ke cewa tunan wajen hankali ne yake cewa falaula idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun yace dan adam da kake isa da girman ka ta maka ka gane rauninka Allah ya ce me yasa lokacin da rai ya kawo baki makogoro alama mutuwa gashi nan yace wa antum tanzuru kana kallo idan babanka ne ɗanka ne matarka ce duk da kisan mutum kuna kallo a gaban ku kuna kallo Allah ce wa nanu aqrabu ila minkum malakun Allah suna nan kusa shi ya gani sai Allah ke cewa falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin dan adam kasan gajiyawaka inda har kana iya hanawa gobe kiyama a tada ka kai baka kaza ba maka kaza a lokacin nan Allah ce ku mai da ran ku mai da ran ku mai da shi wata ina jin BBC an sa wannan mai kudin Najeriya Dangote iya bara labarin mutuwar shugaban kamfanin dan uwan shi nake dirtakin kamfanin dangote wanda ya rasu yace bin taba gaba tashin hankali a rayuwa ta irin ran nan domin in dai kudi ne ko likita ce ya mallaka yace da mu da ni da babata muna tsaye akan shi muna kallo zai mutu muna kallo muna ji muna tsaye muna kallo put kun rai wuta abinda wani ba shi da maganin shi Allah ce kuma da ran ma in har kuna da wani iko kuma yadda kai mutu a rike bakin ko a rike magwagwaran ko a ina kai huta amma in wane ne duk kwarewa likita shi duk kwarewa shi iya kallo za ka mutu din zai san ka kuma shi ne Allah ke cewa a wani halin ya ce fa'amma in ka na minan makarrabi farahun wa rahanin wajen da tuɗi wa amma in karim ashabul yamin fa salamun lak min ashabul yamin kenan anan wannan maraba ce daga nan kamar da cikin ruwa bukhari ka ruwa muslima ka wata ruwaya ta aisha take ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi Allah sai manzo Allah ke ce musu idza ahabba Allah idza ahabba al-abd ka Allah ahabba Allah lika idza ahabba al-abd ka Allah mana karkare Allah karkare Allah lika hu mana ruwaya bukhari ka ta muslima ka ta manzo Allah ke cewa idan bawa man ahabba lika Allah ahabba Allah lika duk wanda ya so gamuwa da Allah Allah na san gamuwa da shi haka wa man kariya liqa Allah kariya Allah liqa wanda ki gamuwa Allah Allah bai san gamuwa da shi Aisha tace ya Rasulullah wake san wake san mutu wake san mana mana me wake san gamuwa da wake mana wake san mutuwa ya za da man ko bai san mutuwa yace Aisha abin ba haka bane yace yanda zai wakana bawa lokacin da yazo mutuwa Allah subhanahu wataala yana aiko da mala'iku na rahama bawa mai imani baya barin duniya sai an mishi albishir an gwada mishi eh, an gwada mishi ga matsayinka da zaka iske idan ka cika ka yi bar duniya ya gwada mai ga matsayinka na aljanna a gwada mai ni'imar aljanna annabi a wannan zamani shi bawa ku kuke cewa ina major ina da kasar shi wannan bawa mai wannan imani mai wannan halin annabi ce baya son komai he mutuwar ko kuke gudunta kunna kuke gudun mutuwa kai mutu a shi a lokacin na annabi ce mutu da ke so ita yake so ya bar duniya ku ne ba ku so ya bar duniya amma shi annabi ce ba abin da yake fata ya bar duniya ku ne kuke so kai mutu don haka yace kenan idan mutumin banza ne za a gwada mai muku matsayin shi shi kuma zai rinka tada hankali baya so kuma dole ya mutu haka na kaga wannan ce iyaka da nasu ƙurani ya kawo mala'iku suna sabka a wajen mai imani ka hanyar bar duniya sai sun ba shi albishirikin aljanna da ni'imar aljanna kai mai imani baya barin duniya sai da albishiri daga wajen Allah subhanahu wata'ala na matsayin shi a wajen Allah subhanahu wataala to kuma ta ruwaya ashabu sunan ta tabbata ruwaya annabi ke ba labarin lokacin dokaran annabi ke cewa mala'iku na rahama na sabkowa wajen shi ce bidul wujuh yace za su sabko mala'iku na rahama cikin horin kaya yace kuma suna kamshi ce bakin iyakar idan shi iya ganin su kuna ba ganin shi shi iya gani yace wani mala'iku na rahama za su sabko a gaban wanda kwanan shekari kuma shi iya gani yace za su sabko da da kawani na aljanna iya kamshi sama da kamshin komai a duniya wanda kawanin nasarar shi ne suna sabkowa sun sa shi gaba suna jiranwa shugaban aiki malakul maut mazala ce suna na azam ne idan lokacin iya cikawa kibtawar ido ba ta yi sai ga mala'ikan mutuwa sabko iya sabkowa annabi ya ce ƙirtawar ido ya ɗauki ran idan ya ɗauki ran mi zai he meka hannun waɗannan mala'iku he su sa ran a cikin wani likahoni daga cikin likahonin aljanna he siri suna tashi kuma za su yi sama suna tashi mala'iku sun na musu barka waye wannan ran bawan Allah na ƙwarai waye suna mai barka hani'am bawa na ƙwarai suna mai addu'a sama ta ɗaya a buɗe ana mai barka sama ta biyu har a kai saman bakwai tukon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku maido shi min ha kalaka nakun wa fi ya nu'idukum wa min ha nukurushukum taratan ukura Allah alƙawalin nan za a maido rai yanzu a maido rai ana maidowa muna magana wannan muna magana mai imani a wani iyaka annabi ce ana maido ran shikenan mala'iku an ƙare binnewa sun tada idan mai imani ne kai tsaye tambayar ko man rabuka shi Allah ne ke tusa maka jawabi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah suna ma tambaya waye ubangijinka zaka ce rabbi Allah wannan Allah ya ce shine Allah alakar ka da Allah take baka damar me da wannan jawabi na mala'iku ka ce Allah ne ubangijina annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam addininka ya ba da jawabi kai tsaye wannan ba wani mai koya maka a duniya ya abdullahi koya mata Allah wannan kunhi suke bai ma amfanin komi sai amfanin yan rakiya mu addu'a muke Allah ka tabbatar da shi Allah musabbitu Allah magfir lahu yan rakiya Allah muke roƙo Allah ka tabbatar da bawanka Allah gafarta mishi shi na mai rakiya Allah muke roƙo yi amma wani bai koya ma ita kenan anan alaka ka da Allah Allah zai baka damar mai da wannan jawabin kana mai da jawabi annabi ce sai a bude ma gidanka na aljanna a cikin kabari kaga komai da Allah maka na rahama gidan aljanna mai imani zai nema riba a kai musa Allah ta da kiyama a ce a kwanta ka huta lokaci bai ba yawan lokaci ya muna insha Allah sai tun tabbata mu da na halin mutum manza insha Allah assalamu alaikum amin